الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin ga watan jima'a da afir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira na wa'adai salatu wa salam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan ɗaya watan januwari kenan shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da casa'in da biyu inda za mu tashi darasi na ɗari da casa'in da uku babi na talatin da hudu babin da yake magana ko mu ce wato kitab ba za mu shiga kitabu sai da wadda ba'i wa ma yi ukalu min alhaiwa littafin da zai magana za mu shiga littafi na talatin da hudu a cikin wannan littafin kamar yana gaya ma da littafai da ke ta saukewa yanzu za ka sauke littafi na talatin da hudu mun yi littattafai guda talatin da uku a cikin wannan littafi mai albarka to littafin da za mu tashi yanzu na talatin da hudu ne shi kuma zai yi magana a kan asaidi farauta wanda ba da abubuwan da ake yankawa wa ma yi kalmin al-hayawan da abin da ake ci daga cikin dabbobin gida ko dabbobi kawai to karkashin sa zamu biya babu saidi bil kilabil mu'allam babu da zai magana kan yin farauta da karnukan da aka karantar karnukan da suke ɗaliban ilimi masu ilimi da cikin karnuka a wannan littafi na huzaifa su bi a wannan masallaci na huzaifa ibn yaman rahimahullah radiyallahu ta'ala an a cikin wannan unguwa ta kundilan zuru insha Allah ta'ala ma da yake kitabun littafi asaidu wa zaba'i farauta da ababen yankawa wa ma yukalu min alhayawan da abin da ya halatta cikin dabbobi ya halatta a cikin dabbobi yake babu saidi jirkinajin mu'allama babu da zai magana akan yin farauta da karnuka malamai a ta cikin karnuka ba su ilimi ga suke da wanda ba su a gurin Allah ne saboda haka ba da za a ilimi ya zama mutum ya yi ya zama koma baya ko a gida ko kawo saboda haka ilimi shi ne gaba fiye da komai to kana ganin kare dai ka duba mun biya a baya yin yadda kare yake ba shi da kima ba shi da martaba akwai lokacin da a Madina sai da Annabi ya wada umarni gaba sai a fitar da karnuka to amma kun ga yanzu an zo ana faɗar duk rashin daraja kare yake akwai mai daraja malam kare yana da daraja eh saboda haka sai ce hadisi na daya shine hadisi ne lamba ta 1254 ana hadisi bin hatim radiyallahu ta'ala anhu kan an karbo daga hadisi dan hatim Allah ya kara masa yadda shine hadisi hadisi bin hatim mutsa'i da zaku da ana faɗa wanda shine lokacin da ya zo musulunta kirista ne da ya zo gaba annabi alaihi salatu wassalam ya zo ne da kurafin sa a wuyansa sai ga annabi ya karanta ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun Allah yake sun tsirriki fada fadan su da malaman su a matsayin alloli ba Allah ba sai daga hannu ne musulunci ba ga kuran sun hawo yanzu sai yake wannan ayar abin da kike faɗa ba haka bane yake mu mu dauki fada fada da rabaran fada wannan malaman da mu dauke su a matsayin addobi ba sai annabi sai da ya ga masu yake da shi ba za halatta muku halal ku dauka ba ta haramta muku halal ba ta halatta muku haram ba ta ba ku umarni jeji suna yi jeji ai shi ne rikon sa allolin saboda halattawa da haramta ta Allah ce su kuma ba da ba da da malaman su shine mutu kuma suna karba to shi ne ya zaranda to amma dai daga nan ya musulunta ana ce ma Abu Turai mutum ne ne karanci inda kiristani yana da kyauta abun hannunsa bai dame shi ba ya musulunta a shekara ta tara kuma bayan hijira sauran shekara ɗaya annabi ya wani duniya Allah ya sa ko da yake akwai wanda suna musulunta ma annabi da yake kwana arba'in ba suka wato annabi ya wani duniya kaga su ne ma waɗanda suka fi morewa sannan kamar da muka faɗa kirista ne sannan lokacin da aka zo duk da sabon shiga musulunci kun ga annabi da barin duniya wasu suka yi da aiki yawwa ahalo rinda wannan sai na abu kare sa a yaka amma shi ne ko je zo bai motsa ba wajen su gara da ke karba saboda haka lokacin da aka zo ana neman jakar nan cewa ga wa'ancan da ahalo rinda annabi sai na abu kare ya sa a yaki shi ne akan ne akan zakka to shi koro ta ce ya kawo da kansa a shi ne jima da musulun da wasu kara daya za a lokacin musulmi sun yi farin ciki da shi kwarai da gaske sannan duk garuruwan da aka buɗe da shi aka buɗe sai dai lokacin da aka fara samun saɓani sai na ali da sai na muawiya yana ciki sai dai na bayan rundunar sai na ali a jamal da sifin da da kuma aka yi gaba ɗaya waɗannan da na rawan ba bayan wannan kuma ya kotin ya rasu a kofa shi ne da bakin zai ji cewa ma uki mafi salati mundu aslamtu illa wa ana ala wudu'i ya ayi ya tsayi yake daga ran da na musulun da na rantsa da Allah ba ta taɓa yin wata sallah ba da alwala sai lokacin zan yi alwala ba yake kafin lokacin sallar na yi alwala tun da ya musulunta kada shi ba zalimin da nafsi ba ne ko yawwa yin sallar da za a yi gaba daya kafin a zai sallar yana da alwalarsa tun da ya musulunta ya ya rasu a shekara ta sittin da takwas sai da Allah ya bashi tsawon kwana sai da shekarar ɗari da ashirin a duniya sannan ya mutu ya hayya kayyar na ji cewa kwanaki sannan na biya adabul mufarrada ko na abu da bai bai ba ni sha'awa irin wayannan masu shekarun kawai dan ta rubuta zan rubuta iya sunayen su na kasa da ka kasa na fara wallahi ina yi kuma wani abu ne za kai ko kawai irin wannan to haka ɗaliban ilimi yawanci ba su ga suna yi cewa wani da wani kowanne da sunansa da karamar tarjamarsa ko na hausa ne aka yi fa'ida sosai da shi. Amin ya Allah. to ya shekara ɗari da ashirin a duniya ana adi bin hadin radiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya rasulullah nace ya ba kin Allah inna nurkil kilab al mu'allama mu muna aika karnuka amma malaman karnuka muna aika su haga abin da kai yanzu za ka ga wanda suka koyi wannan koyar da karnuka ko da yake mu ma masu farautar mutum ne suna yi amma dai suka kalli tura yanzu da wannan police block din da ake faɗa ai shi ne karfi wajen koyon da gari inda za a aike shi a kasashen turai ya je ya yi ya dawo sannan a wannan police block din suna iya detection mai laifi yanzu duk wannan karantarwa kamar yadda shi ma da DSS da jami'an tsaro da ba su aji a koya musu cewa kuna shigowa mota yanzu immigration ya kalli fuskar ko inda shi da wani da gangan wani lokacin za su rike kaske wai dan kwaya ne kai kin sani ƙarya ne domin ana suna iya bambancewa suna bambancewa to shi ne yake cewa mu aika karnukan mu muna aika karnukan mu masu ilimi dan shi mana farauta qala shi yake kul ma amsakna alayka eh sai annabi yake cewa kashi duk abin da suka kama ba kulli sai nace wa in katalla ya rasulullah ko da garin ka kamo mun din sun kashe shi qala wa in qatalna annabi ya ce ko sun kashe shi wanda ke nake wa inna nadri bil mi'raj ya rasulullah muna aika abu mai kaifi wani abu ya dau wani mutum ya dau abu ya wurgi da shi ya je wani abu shine al-mi'raj abu mai kaifi kenan shine ala ausam la rike lahu wala nasir makamin da babu kibiya a jikinsa kibaudin kaga ai kibiya da ita ake harba to wannan baka kawai sai mutum ya dauki abu wato ne iya kisa amma kuma sanda ne ya je yana da gurin fadin da ba kai ji ne da shi ba to sai ya dauki irin wannan shine kawai wata ala daban da ba ba ta da tsini yaje yake um kana sai yake kul ma khazaka sai yake kul ma khazaka kamar haka ya rubuta ko ka gani sai yake da shi kul ma khazaka ai kul ma nafila ka ci duk abinda wato ya kai shi kasa wa ma asaba bi abdihi ko kuma abin da ya keta da hausa in ka harbe shi ka jeje shi da abin da ya keta shi to kaga wani abun ba kibiya ba ce ba maki bane amma kuma yana da kaifin da maki ne wato yana da kaifin da zai iya aikin da maki ne ko kibiya to sai yake kaci abin da ya keta wama asaba bi amdihi fala ta'kul amma dai abin da yaje ya sami dabbar da fadin gurin ba da gurin kaifi ba to karka ci in dai da fadin gurin da yaje kace shi ba da gurin kaifi wanda zai iya zuwa ya ta abu abun nufi zai iya yankawa in an da ajiye dabbar za a yi gurin da ya samu dabbar zai iya yanka shi saboda kaifi to karka ci kaga dai Allah cewa ya tsabi maka ma ba uhilla lahu amma ida wal uhilla lakum tayyibat wama allamtum min aljawarih mukallidina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah fi faqulu mimma amsakna alayhi wa dhkuru isma Allah alayhi wa taqullaha inna Allah sari'ul hisab to karkashin wannan hadisi zamu koyi cewa za mu koyi cewa na farko ma yi hadu min alhadith idan rama ta amal ila sayyidi fa jarahu bi haddihi idan mutum ya jefi ya dauki makami ya jefa abun farauta sai man rauni da gurin kaifin fa katalahu ya kaje shi sana halala to ya halatta shi na biyu ibahatul istiyan ya halatta ai farauta wa kada jama'al muslimuna ala jawazi gaba ɗaya musulmai sun hada kan cewa wannan halal ne ya halatta جواز استناء الكلب المعلم للصيد halatta aji domin ga hadisi cewa man istana kalba duk wanda ya ajiye kare to nan kuma jawazul istina ya halatta ka ajiye karen amma dan farauta shi ma mun yi bayanin wannan a baya ko dan gadi na biyu na hudu istadalla ba'd ulama bi hada hadith ala jawaz bai'i kalbi sayyid da wannan hadisin ne malamin ka ce ya halatta mutum ya sai da kare amma na farauta karam shi za ga irin wannan karnukan ai sun fi kowanne tsada yawwa na biyar jawazu akil sayyid alladhi sida bil bundiqiyya to ga gurin ya zo ya halatta a ci dabbar da aka yi farautar ta da bindiga wanda bindigar nan ta tasu da ciyarwa ya halatta bi anna rasasa yanfudu fi sayd domin wannan dalma dalma suke sawa yawa tana ketawa tana keta dabba wajen farauta shine kawai abin da za a kalla eh ta shiga ta fice tuni ana ali bin hatim kala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali bin hatim yace na tambaya annabi alaihi salatu wassalam kunti sai nace idza inna qaumun nasidu bi hadhihi kilab ya rasulullah shine jariyo mai ruwa ya sahaba mu mutane ne da muke yin farauta da waɗannan karnuka fakala shi yace idza arsalta kilabaka almu'allama idan ka aika iskaranka malan kare ne ilimi wa zakarta sunan la'i ka ambaci sunan Allah akai kaga karin bayani akan hadisin baya kace bismillah fa kul mimma amsakna alaykum kace duk abin da ya kamo muku kuci ko kace abin da ya kamo muku wa in katanna in ya kace wato koda ya kace kai illa in ya akula al-kalb sai dai da ya kace din sai dai idan karan da ya kace ya fara ci fa inni akhafu an yakuna innama amsakahu ala nafsi annabi yace ina ji muku tsoron in dai kaga ya fara ci to ko shi kansa ya kamawa shine dama illa in kaga ya fara ci to kansa ya kamo gaskiya da kire ni ba har yanzu dan remedial yake yawa mai da shi aji domin ka'idarsa duk yadda yake ko yunwa yake ji to ba zai ci ba sai dai in ka zo ka tira ka ba shi in ko ya fara fito bai gogo bai gama digiri ba akwai da sai ya sake ya faɗi jarabawa wa in kana da kilabun min gairiha annabi yace idan da ka aika karanka malami sai jahilai suka haɗu ne jahilan karnuka aka yi wa dabbar aka kama ta to amma sun haɗu da jahilai giratu failures duk sun zo kuma ga shi da digirin sa ko diploma kuma an kama sai annabi yace wala ta akul wannan jahilan karnukan sun jaza wa mai ilimin don ba a san waye ya kaje ba shi wannan da ilimin da ilimi zai kaje wancan ko da jahilci za su kaje wane mutum قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أن الله يباك إلي يما بيوا فريقوا babbar baiwa ce sosai to kuma a kan nika ma malan kare gaba yake to sai ce ma yukhadhu min al-hadith abin da zamu koya daga hadisin mashru'iyyatu tasmiya inda iradatu sayyid an shar'anta ma yin tasmiya bismillah kafin ka fara farauta na biyu la yajuzu al-aklu min as-sayd baya halatta a ci abin farauta idza akalat minhu al-kilab al-mu'allama idan malam kare ya fara ci to ko da malam kare ne ba za a ci ba wajin matsala muhallu khilafin bainal ulama wannan malam matsala kuwa cewa idan malam kare wanda kai wa bismillah ya je ya kamo ya fara ci an yi sabani hata a malaman fiqh hadisi na gaba na hadisi bin hakim kun ga irin wannan hadisan fa shine masu daɗin hadda domin gaba ɗaya hadisan ka zo babu kawai ka san waye rawaito kusan duk ne shine za ga da kayan istihdari kace hadisin ko baka rike bakin ba a hadisin Ali bin Hakim al-Da'i ai ya ce kaza yawa sai ka istihdari don za ga kusan dishi yake rawaito أنا علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج na tambaya annabi alaihi salatu wasalam dangane da al-mi'raj makamin da yake da gurin fadi ba kaifi shine allazi lari asamu allazi lari ta alaihi aw asan ra'suha muhaddad ko sandan da yake kansa ne kawai ne sai kai bi shine wannan al-mi'raj din malam muwadda ai za ga habbabi a kansa na'am fa kana zai ce ila asaba bi haddihi fa kullu annabi yake idan ya samu dabbar bi haddihi da gurin kaifin fa kun tokaci wai za a saba bi haddihi inda fadin gurin jikinsa ya samu bala ta akul karkace gurin da ba na kaifi ba fa innahu wasilu domin ya zama dabbar da aka maki aka daka aka maki ta ta mutu kauri mata alaikumul maitatu والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة فينا والخيبة wacce aka kwaɗe ta ke almulkanika ka ga wacce aka shaƙe ake mutu shi sa na wanda ake ta nuna shekarun baya a sako saniya ka ga yadda suke sa naman gongonin na ɗau guduma a narka wasa sai ya bada in ka cika ta muje wallahi domin Allah ya ce haure mata alaikum to da Allah ya ce da'amul ladina utul kitaba illal lakum sai ma aka hadda al-maqulun sai rubuta rabiya banda su wannan dihati kaga wanda aka sunki wa ba akan sabu da wanda ka zamu ya kuna sun fare illa ma zakaitu sai wanda kuka yanka wa ma zubi'a ala nisbi an haramta muku cin ma abinda aka yanka wa gumaka ba a yanka ko dan kowa shi dan Allah shi za aka haramta cin yankan boka aiki saboda shi ba dan Allah akai ba cewa ya kawo bakar kaza da fara shi za yi ba damdama ya ilimi yake a wanka biyu ko lauka ya ilimi misali in aljanu ko kuma yan nero ko kaza in yan bori ne duk wannan abu to shi ne wasifin wanda aka daka al-mawquza yake قلت سيدي يا رسول الله يا مائكين الله أرسل وأرسل كلبي وأسمي إن أيك كرينا أما أن أنبتن سنة الله فأجد معه على السيد كلبا آخر إن جيتين سموني كرن دبن كاردتي لم أسمي عليه wanda shi ban ambaci sunan Allah ba misali laifi zai iya yi zuwa juna sani to amma wanda ya aika da sunan Allah kuma wani karan a karan bani yake fara kai ko da malam kare din ne amma ba a bismillah ba yayin da zai tafi bi shi wannan kawai da dama rike su suke ko an ba su suna a ce wani daga cikin karnuka a ce tafi suna ji don ya tafi ne ya ambaci sunan Allah shi kuma wani can a karan bana ba sa sunansa ba kawai ya shiga ya bi shi to shi ne yake ga annabi alaihi salatu wassalam wala adidi ayyuhuma akhadha yace a cikin su ban san wanne ne ya kamo dabbar ba ya kama ta har ya mata illa kala sai annabi ce la ta akul karka ci ne yasa saboda ne akwai shubha inna ma sun sammaita ala kalbak ko kuma ko karan karan da ka samu ba ba naka bane ne wani ne kai naka ka san kai bismillah wancan ba to sai yace kai kai wa naka bismillah walam tusanni ala al-ahad sai kuma da yazo baka yi masa bismillah in ma wancan din yayi kai baka sani ba amma da wancan mai ji zai zo yace an yi ma nayi bismillah la yi ko to sai a raba kaga abin da yace ayi al-maqtul bi ghairi muhaddadin min asal shine wanda aka yi ta duka kenan har da mutu shi za ka ce mota ta maki akuyarka ba za ka ci ba saboda ai dukan ta aka al-maqula ce sai sai dai an yanka misali an zo an same ta tana tana shurawa duk da shi ba gurin shurawa akwai shura da suka ce in an ma ba ta mutu a za ta suka ce da wannan ba za ba amma dai akwai hadisin da kuma yace ma an harar dama wa zikra smullahi alaihi fakulu duk dabbar da kuka samu ta zubar da jini kuma kun same ta tana motsi da kuka yanka jini ya fito kuma ko ambaci sunan Allah kawai ku in ban manta ba hadisin bukari ne to da wannan suna ka gama son tuna ba da wannan hadisin ba za su manta shi ba to sai kuwa sai yace ana abi bin hatim har yau na hudu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an sayyid al-mi'raj ne wa annabi tambaya akan yin wato farauta da al-mi'raj makamin da yake mai fadi qala sai yace ma asaba bi haddihi fa kulhu duk abin da ya samu da gurin kaifin sa to kuti wa ba a saba bi abdi wanda ya samu da gefen fadin da gurin da ba na kaifi ba wa huwa waqidun to wanda aka da kai wa sa'altu wa sayyidil kalbi sai ne ma tambaya akan farautar kare fakala sai ce ma amsaka alayka fa kul abin da ya samo ma kaci kaga wancan hadisin ya ga ma ba ka ci kawai ba sai an ba ambaci sunan Allah shi sa tattara hadisai shi yake sa ka gane matsala Rike hadisi guda ɗaya wanda ta yake. yawwa amma tattara su yanzu kaga in kace ba bismillah ba anan mutai a ce ai can gurin ayi shi sa kwanaki ake gaya ma cewa ba hadisi guda ɗaya ɗayan da ya zo yake ma ga sifofin sallah gaba ɗayan su in ka fara za a fara ba tun daga gawo da shi ta har zuwa sallah ba sai ka haɗa hadisan wannan hadisin ya zo ya gaya ma ai kaza guri kaza shi sa ya yi ma kibatu salatin nabi shi ne maganar da aka yi da wani ya zo ya ce ya zo ya ce ya ce gaba ɗaya hadisin abu hamaidu misa'ili babu babu tsora hannu a kirji in ɗalibin ilimi yana karatu zai gane cewa wannan ko dai san zuciya ko kuma bai sani ba domin a hadisin abu hamaidu misa'ili gaba ɗaya komai na sallah annabi ya faɗa to ba fatiha in yace sai ka ce to ina ka samu ba a faɗi fatiha ba kuma la salata liman lam yaqra biha bi fatiha bil kitab to irin wayannan abubuwan ne dole sai ka tattara in san zuciya idan za ka yi ko da wuri za a gane ka da wuri ko sai yace sannan kuma kaga hadisin ba a faɗi inda za a yi sallama ba sai mu ga inda za ka yi sallama ko za ka tashi ne in ka gama kawai ka tafi yawwa kun sai yace ma an saka alaika fa kul fa inna akhdha al-kalbi zakatun domin kama wanda kare yanka ne wa in wajadta ma kalbi ka auki la baka kalban gairahu amma idan ka samu tare da karanka ko karnukan ka samu wani karen daban ka tura karnuka biyar sai karan su shida ne wani ya turo nan ka guda daya zaka gaba ɗaya da bismillah wancan kuma akwai shubha ya ja zama fakashita an yakuna akhadahu ma'ahu kana jin akhadahu ma'ahu kana jin tsoron cewa wajen kamawar an yi musharaka da wancan rance ya bai wa kadika talahu kuma an riga an kashe wannan karan falata wannan dabbar falata akul karnikan sun kashe dabbar karka fa inna ma zakarta smallahi ala kalbi domin ka ambaci sunan Allah ne akan naka karan kadai eh yawwa walam tadhkiruhu ko walam tadhkuruhu zai zama ala gairi amma baka ambata akan tsayin ba sai karan da yazo dan haka kan kan kasa sunan Allah amma sauran kuma babu na tsayin babu malin ki ma yukadu min alhadith hada alhadith aslun fi mas'alati sadd ad-dara'i wannan hadisin asali ne Imam Malik yana amfani da shi wajen toji wato kofar barna kaddu dari'a ba sai wace kofar farna dan kar farna ta shigo haka imam malik yana da wannan formula wacce kai subhat da kuma kiyaye subha ana abi bin hatim radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arsalta kalbaka wa sammaita in ka aika karanta kan baki sunan Allah fa amsaka wa qatala ya kamo ya kashe fa kul ka ci kawai wa in akala fala ta akul amma in ya fara ci karkace eh domin har yanzu bai gama jami'a ba fa inna ma amsaka ala nafsi kansa ya kamo wa wa idza qala da kilaban lam yadhkur ismallahi alaiha in ya hadu da karnukan da ba ambaci sunan Allah da su ba akan su ba fa amsakna suka kama wa qatalna suka kace bala ta akul karkace kun ji ba har yanzu yanzu wani da ya fito yana magana cewa yanzu matsala abin da ya shafi da ba ko shi ba ce in kai bawa ne na Allah ai ya kamata ya kauce masa don yake cewa ba su malaya ba su gane matsalar interest da waye da waye kai dai hankali ba za ka shiga wannan rikicin ba a shi ka ɗaya fahimta ai cewa matsalar interest an yi ruba ga shi nan cbn ta ce ara kuɗi ma kila cikin wallahi wannan ɓarna ce abin da Allah ya ce zai faɗa da mai ai ko juba ne ka kyale mutum tun da zai rayu kan yanke ga wannan harkar ba ruwanka ba ruwanka karka shiga ba abinda Allah ya ba ya ba da indication ka zo ku fada da shi irin riba to akan me zaka fada cikin wannan rigimar a ce wai kuɗi ga sunan malamai sun zo sun ma fi kaza wallahi wannan kuskure Allah kuskure ne to shine malai yake malai malai yake fala ta akul fa innaka la tadri ayu ayyuhu ayyuha qatala domin baka san wanne ne daga cikin karnukan ya kashe ba wa in ramaita saida fa wajadtahu ba'da yawmin aw yawmaini idan wato ka aika da dabbarka da za ta yi ma farauta sai ta same ta nan ne ko yawwa sai ce sai ka same wa in ramaita saida fa wajadtahu ba'da yawmin sai ka samu bayan an yi farautar abin da ka harba sai bayan kwanan yini guda auye mai ne ko kwana biyu aka samu dabba wata barewa kuka biyo da gudu sai ka san ka harbe ta amma kuma da aka zo baka ganta ba sai tunda kwanaki suke a daji sai bayan yini guda sai kawai ka ganta sai wannan dabbar da na harba ta ko bayan kwana biyu kada cikin yawo a dajin ka domin za ta iya gudu mai nisa sai ta je wani gurin jini ya ɗebe ta ta faɗi sai ka ganta bayan kwana biyu laisa bi asaru sahamat samika ba wata alama babu wani gurbi na wato na na gurbin abinda na gurbin kibiyar da ka haife shi da ita yawwa haka ya kamata ya zama ka gani na haka yake kuma in ya zama asaru to ya zama wani abu kenan to ni na babu illa shine kuma daidai laisa bihi wato illa ko yawa yawa ka samu cewa a jikin dabbar ba wani alama ba wani gurbi sai iya gurbin kibiyarsa inda aka je ka tarar bayan kwana ɗaya ko biyu sai aka tarar ka harbe shi amma ga kibiyar wani ma a jiki ko biyu to sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce wato illa asaru tahmika fa kun ba wani gurbi in ba na na dabba na wato kibiya ka ba to ka ci wa in waka fil ma'i in ku kaje ka tare ya fada a ruwa bayan ga shi kibiya ka kurukuru ka gani a jikin barewa amma ta fada ruwa sai annabi yake bala ta akul me yasa yawwa kaga ai ruwan ne kace ta ba kai bane yau ba haka yake ka gane ko ba za ka zaɓo shi wakan ka ce ga wanda aka yi saboda haka wannan shubuha ta ce ba irin wannan shi ne misalan shubuha wata ta ta ce cewa menene menene shubuha to irin wannan shi ne misalan shubuha an gane ko to kun ji to sai yanzu muka gama da hadisi na Hatim Tsari hadisi na gaba ana bi ta alabatul khushanni an karbo daga Abu Talib al-Kushanni sahabin Annabi ne ya yi ruwaya a dijai da yawa ya zauna a Sham wasu suka ce eh ya zauna a Sham wasu suka ce ya zauna a wani gari da ake kiran sa Al-Bilal yana da yaya a can ba Imam al-Bukhari yace sunan sa Jurhum wannan sunan kabilan nan ta su Annabi Isma'il wasu kuma suna cewa sunan sa Jursum bin Nakir Imam Daraqutni ne ko cewa yana cikin ahli bayatin ridwan wadannan cewa annabi bayatin ridwan a karkashin inuwa bishiyar magariya sannan lokacin da aka yakin kaibar an raba da shi annabi ya aika shi zuwa ga mutanensa shi da dan uwansa amru bin jurhum ya musulunta wato ya musulunta zamanin annabi alaihi salatu wassalam wata rana yana sallah tsakiyar dare Allah ya karɓi ransa yana mai sujjada ba su sajidan lillah kaga wannan ko ai ke kamata a manta wannan sabon Abu Talib batul Kusayn haka ce shi ma irin wannan akwai wanda suka mutu sajidan lillah yanzu kamar mai littafin mu da muke biya na amalin da yau laila kun ga ai a farko mun faɗi cewa shi kuma yana rubuta hadisin annabi ya rubuta wani hadisi ya daga hannunsa kawai sai rasu yana faɗar ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya dangwalo ta wada kafin ya tsara rubutun sai Allah ya tsoron sa saboda haka a gurin sallar sai rasu inda kuma daga jin sallar kafin sallar nafila dan ba a gane ya rasu wata ita ce karama ma ce ta biyu ta ga abba ya rasu ta tashi a firgice ta je ta kira mahaifiyarta tana ta cewa aina abi aina abi irin abin nan yaro ya ga ai eh a zo a wato mutum ya ko irin wannan ko mutum bai da raguwar zuciya sai ka ga yawwa zuciyarsa ta kare ina abba na ita tana ta faɗa shi ne ita da tibiyar da ta ga wannan abin ta tafi gurin baba ta tana ta kuka tana umma ina abba ina abba tana yana gurin sallarsa haka take take mata huwa fi musallahu saboda haka yarinya ta dawo ta zo ta rika abba abba tana ta kiran ta bai amsa mata ba ya hayyar kai to shine dan yasa saboda haka shine mahaifiyar ta ta rugo da gudu ta tawo tana zuwa ta samu cewa lallai ya cika ya rasu a shekara ta saba'in da biyar bayan hijira abu sa'ala batal kushani Allah ta samu cika da imani sai yace kale yace qultu ya nabi Allah sai nace ya ma'aikin Allah shine ayi wata rana mala Abubakar gumi yace Allah ka shiryar da mu sai wani a cikin masu karatun jin garaje yace Allah ka fata mala yace irin wannan addu'a kuma har da ku yace kai sai ma aka gobe jana'iza ko ko yanzu jana'iza ta aiki haka yake masa yake an ce ma jana'iza ta aka yi yace in ba jana'iza ta ka ji an yi ba yace ba ya wa Allah haka domin al'umuru bil khawatim eh al'amar kancin shi ne al'amar ba farkon ba yace karka kuma kuma annabi yana tashi addu'a tsakiyar dare yace Allahumma hadina fi man hadai to kuma waye ba zai faɗi wannan ba Allah ka shirye da mu cikin shiryayyu annabin Allah ba to to sai yace qala yace qultu ya nabi Allah nace ya bakin Allah inna bi abdi qaumi ahlil kitab mu muna zuwa garuruwan mutane masu tafiye tafiye kenan muna zuwa garuruwan mutane ahlil kitabi ne duk an ne ba musulmi ba abana kullu fi aniyatihim muna da iko da damar da zamu ci cikin wato kwanukan su mazubin abincin su in sun kama mana abinci a cikin zamu iya ci kun ji wanda suke san Allah da manzo ko ba masu so lalle sai sun mai da ana musulmi ba ainihin janazan tun da Elizabeth ta mutu wasu suka nemi sai sun musulunta da ita ta dole to wallahi ne kuma wani kirsimeti in ya zo su sabuwar shekara amin ba da aula ko kuma da Elizabeth drama ba aka rike da wasu suna cewa wai wai karibiya ce Allah akwai wanda suka rika faɗa wannan wai lallai wai dangin annabi saboda tsabar yin tafe cewa lallai sai sun yi wato wahadatul adiyan wai kana so ka ce duk Allah madaukakin sarki yanzu da kuke cewa an matsawa waɗanda ba musulmi ba an yi waye Allah shi ya faɗa abin da yake so a faɗa akan su duk wannan kalmomin da kari kafaran ladina qalu inna allaha huwa al-masih wallahi da yanzu yake sauka su ne masu rubuta da koyi ayoyin nan Allah yadda suke son Allah a yanzu waye ana ka mu'amala da Allah ba amma balakum dinukum ne kawai abubuwan da wasu suke takudawa mu'amalarka da Allah ba shi kana so kai kai tun da tsaba kwaɗaye ne sai sai kai wa Allah ƙarya kawai gaban maye sai kai wa Allah ƙarya yanzu zaka ci nama sai kai wa Allah ƙarya zaka ci ba duk ba wannan bukatar babu kawai kar ka dauko ka ce wato wala taqulu lima tasifu alsinatan alsinatukum alkadhib hada halalun wa hada haram li taftaru ala Allah alkadhiba ku ce Allah ya halatta kaza ko ya haramta kaza don ku sheka wa Allah ƙarya kar ku yi wannan in ina zaune da kirista yanzu ko nan shekara ɗaya biyu muna zaune da shi na rantse da Allah ba sai na ci abincin ninsa na kirsimeti ko na ci yankansa zai ɗauka ni mutum kirki wani domin sun can ya sani na zauna da kirista muna sabi ita irin kiristocin nan ne ma ustazai a cikinsu gwan agency saboda ga ɗaki na gana ta muna sabi a hoshin Allah dan an kai matakin da ita ba ita ce lokacin da muka ji ba ba manta muna kan da aka ba ta rafa a wando ta saka sai ta nemi rafa ta daura ta daura zani gaba ɗaya ta zama wani girki dan me za ta dauka ta wando kaza kaza to saboda haka wannan ita ce wata ran an zo ana tattauna na taɓa ba ku wannan labarin aka zo muna zaune da da sauran wani ɗan inugu da wani ɗan legas duk inyamurai ne sai kawai na ga kondom a ranar da fara ganin kondom ɗan mititi ne ashe a cikin ɗan ƙaramar aba sai na gani a gefen dvd ɗinsu sai na ce ne wannan sai ce min cd na ce cd yanzu wannan da shi ake kallo wallahi na da shi fitar cd ya ce ɗan mititi nan suka rika dariya tana zaune ita wannan kunke sunanta tana zaune a gefe suna ta dariya sai ɗayan wani kaki sai ce min ne kana nufin kin kai baka san wannan nake wallahi ban san shi ba sai ya farke ina farkewa sai na ganci zai haka yace nace kwando mai nace shi ne shi wai ka tsara ina muka hankali ban san shi nake wallahi ban san shi ba sai yake mun kana nufin tun da Allah ya halice ka fitsari kawai kake yi nace shi nake yi aka nace ban nace shi nake yi wai kamar ni yanzu a shekaru na ban san kyamata nace wallahi ban sani ba sai wannan ita wannan hujjar sai ta ce ai ba su wannan a garin su ku ne yanzu za a nemo da kyar ta ce amma idan yanzu kabinci yanzu ya cika wa motoci titiri kashi kashi da ire-iren sa alhaqqu ma shahida bil ada wallahi da bakin da ta faɗi wannan to yanzu wannan in ta kawo abinci na kici sai ta dauka da suna da kirmi ba shi bane ta san cewa addini na bai yadda ba ta sani lakum dinukum wa abinda kaga na karba to ta san addini na ya yarda shi na kawai amma wani yazo ya tayo ai malam facebook din nan a karan banoni Allah ya shirye shi wallahi kawai ko wani kan karambani dan kana da beta sai kai ta faɗa abin da kake so sai wa Allah ƙarya sai wa annabi ƙarya kawai kai kwaɗayayye ne mai kana so ka ci abinci shi ne kawai amma ba za ka yi wa Allah ƙarya ba za ka zo ka yi wa Allah a ƙarya ka yi wa annabi ƙarya ba wannan ne zai sa ka gane cewa wai kullum magana da nake kenan wa mutukar cewa kin abokan zaman da kake magana in mutumin kirki ne kai yau da gobe da kansu za su ba da shaida a kanka sun ba ka ajiyar kuɗi shekara da shekaru ka mai da sun san me amana ne kai baka je ka ranto kuɗi ka cinye ka zo ka ka zo ka rika sallar ƙarya ba wannan ba za ka ba wani abu da za ka faɗa ta ɗauka cewa kai lafiyayyen musulmi ne ta san makaryaci ne kai a cikin wata local government ifenas muna zuwa a wani ɗan ɗan sakwata ɗan ilela da muke zuwa yau da gobe gurinsa muna zama sai wata muna zaune mun dawo daga cds to muna zama a wani guri kafin mu tafi gida kan a ido na gwamnati saboda haka sai kawai sai wata mai kyamu shi wannan da yake kusa da ni dan ilaila din nan ya zo da matarsa har da yaya a garin yana jin yarabanci kamar jakin yarabawa kudurin shi da yake yarabanci saboda haka sai kawai ya ce sai kake gaya min da turanci tana ce min wannan dan uwan nawa ku rika yi magana yana zaune kuma a gurin to ga san suna so su tsaye gumi sun iya to da haka ce nake me ya faru tace ya zo nan ya yi aure amma ga aure aure idan ya yi auren ba ya ci yadda take kwanaki yana zaune a gurin wallahi take kwanaki matarsa ɗaya daga ciki ga ciki ga tana da ciki amma ba ya ba ta abinci bara take a hanyar a soki ta yi ita ta gaya mu take ba dan mun san cewa musulmi hausa duk ba da aka kuke ba ni na je arewa na gani haka take mu take na san cewa ba dabi'a da sai mu dauka dai haka kuke take amma na san cewa ba dabi'a ku bace ba hausa ya iya rike mace haka take wallahi take ba hausa ya iya rike mace an gata ma matan su amma kalli to irin wayannan abubuwan su ne wannan da yaje ta hannun image din mu a wajen gurin a wani wani abu zai ga musu su yadda babu saboda haka kawai ka zama good ambassador duk inda ka samu kanka ba wani zancen mutum ya tsaya kama kamai ya zo ya rika to in ba kaza ba Allah za ka gyara kamar Allah mafi sauki ko a harkar da wannan ta fi da na gaya wani nake ba ana tattauna akan wata matsala ne nake babban saboda an ce kaza a ce kaza sai nake babban abin da zai kubutar da kai wajen bin Allah shine in yace abu kawai ka fi saman wada na sai ka zauna lafiya na ji kuma na ji sai ka wuce gurin amma tsayawa kakale kakale da wata za ta ce ai na ba shi labari nake wacce ta ce in dai dan kawai in an saki mace in dai kawai dan a gane ba ta da ciki ne ana tsamin ba sai a tsamin ba tana kallo na ta bayan gilasa ta ai sai kawai to kaga ta manta cewa bayan wannan akwai hikimomi da Allah ya faɗa cewa ina Allah la yuhdisu ba'da zalika ai ba iya kawai gane ciki bane ana so kuma wata kila duk inda mutum ya guje Allah ya da bayan wata haɗe zai sako in ko kaga bai sako ba to abin yayi yawa dama ya ishe sai daga cikin hikimomin kenan zaman ka yau da gobe ce wata kila Allah ya sa ta gane cewa shi yanzu in laifin sa ne ya ga wata daya ba shi da alaka da ita in laifin sa ne wata daya yanzu ba tas ba a irin wannan ne fa dalilan shi ne hadin Allah ya shirye da mu to shine ma da yake cewa wa bi abdi sayyidi da kuma kasar da gurin da muke yin wato farauta bi kauti ina yi da kiriyata wa bi kalbi da kuma kadira allazi laysa bi muallam wanda wannan karan ba ba malan kare bane jahili ne wa bi kalbi al muallam da kuma in aika shi da sai karan shi kuma al muallam malamin fama ya sulhu li yace ya rasulullah ji abu sa'ala wa tarfukanni wanda ake kira jurhum ko ko jursun ya kamata a rike saboda haka sai yace me ya kamata da ni kale sai yace amma ma zakarta min ahlil kitab sai annabi ya tashi ba shi amsa yace abin da kai bayani ka faɗa dangane da abin da ya shafi ahlul kitabi zama a kasar kun ga sabban kwarai ba kwaskwarima ba za a yi wa Allah wato tawili ba abin da yake so ba zan sai yanzu ka halatta lallai sai ka halatta abin da Allah ya haramta shi yanzu ba wai fasti a'a kwanukan ma da suke amfani da shi a kasashen arna suke tambaya akai ba wai cin naman da suke yanzu tambayar da nake ina yawan wannan tambayar shine wai me yake kirsimeti ka fara sanin me yake kirsimeti me yake nufi ne ranar da aka yi ne to waye haife shi inda inda illa take waye ya haife shi babansa to waye babansa kai a gurin ka ba babansa to su ka tambaye su ka ji me suke nufi da Christmas waye haife shi to kai ka yadda to wala ta'awunu ala al-ithmi wal udwan ya zan taimaka ma akan abin da ni ban yadda ba a gurin ku haka nan wallahi al'ajin ko ai duk yan kurin social media ne Allah kuwa Allah ya sau saboda haka mu ba mu yadda annabi isa dan Allah ba ne magana cewa an gicciye shi ma an zo wai saboda hauka a ce Allah ya haife shi kuma ya narke a jikinsa da ya narke a jikin annabi isa an kuma zo an yi crucifying ɗinsa to da wa aka yi ka gane haukan kuwa mahaukata kawai saboda haka shi za a yi za ka ga abdalli da da Allah yake ai su ne jahilai ne typical jahilai kun ce Allah ya shige da mu to mu ba mu yadda ba ba dai wannan ba zai ana mu zauna tare ba amma mu ba mu yadda Annabi Isa a a a dan Allah bane wallahi kuma ba za mu taimake ka akan wannan ba to bari ka rasa to sai yace kama ya kale yace amma ma da kanka min ahlul kitab amma abin da ka ambata dan gani da mabota littafi fa in wajadtum ghayraha fala ta'kulu fiha idan kun samu wani kwanan kar ku ci a kwanan annabi ne dai faɗi wannan sai wani yazo yace ya ana zaune kalau wai wani saboda yana so ma wai yayi aba tawili sai yace me yasa aka ce kuma a aure su nace wanda yake ra'a shi yace a aura yanzu da zai dawo ya ce mutu kuma za mu ci umarninsa ake bi shi za ka tuhuma amma mu shi ya babu umarni ya ce mu aure su ahalar kitabi din to sai yace wa in lam tajidu fabtiluha nan in ba ku samu wata ba kar ku ci a ciki in kun samu wata kai wa in lam tajidu in ba ku samu ba fabtiluha ku wanke ko ku lufiya ku ci da wannan kwana ka ji ya bada umarni wa ma tikka bi kautika da abin da kai farauto da kibiyarka fa da kanka ismallahi fa kul ka ambaci sunan Allah to kaci wa ma tikka bi kalbikal muallam abin da ka farauto da balan kare kare ne ilimi fa da kanka ismallahi ka ambaci sunan Allah fa kul kaci wa ma tikka bi kalbika gaira muallam amma idan ka samu da karanka wannan jahilin da bai gama diploma ba sai kiri ne ba to shi kuma fa adratta zakatahu kar ce shi bai mutu ba to ba da ba da ta da kai ka wukan shi yankan sa kaje ka yanka shi da kanka to fa kul to anan ne fa za ka ma yukhadhu min al-hadith jawaz as-sayd bil qawl ya alata ayi farauta da kibiya ko kwari da baka idan zakar zikir ismallahi alayhi aka ambata sunan Allah na biyu annal kalba la budda an yakuna mualliman babu makawa ko muallaman babu makawa sai wannan karan ya zama malami wanda aka karantar na uku jawazul akli fi aniyatil kuffar ba da gasliya ya halatta ka ci abinci a kwanukan kafirai amma sai ka wanke inda ta azuri wujudi gayya shi ma in baka samu wani ba abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana za mu tashi sati mai zuwa babu tahrimi akli kulli dinabi min as-siba kawun da zai magana akan haramcin cin abin da duk wato ma'abota fiƙoƙi suka samu shi ma za mu ji insha Allah wanda yake irin kananan malam irin kananan karnukan nan masu kyau mai cikin gaji sun halatta a ajiye su a gida sun da su dai don kwalliya ake ajiye su ba don gaji ba annabi bai ce ajiye don kwalliya ba shine manikka na kalban din ai irin wannan aka ana saboda haka iya gani na diyalata ba Allahu a'lam saboda haka ballan da haka ciyo kai kace haka ce nan kuma Allah ya yi wa matar injiniya Hamza Hadeja da ke wannan unguwa rasuwa a jiya da dare an yi jana'izar ta yau to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yaje mata Allah madaukakin sarki ya sa ta huta kuma kamar yadda aka faɗa dama mahaifiyar fama su kuma ya ce za su zo gari ne wata ne ba ko sun zo tara su ita ma satin da ya wuce ko ranar laraba ita ma muna fata Allah madaukakin sarki ya yaje mata sannan akwai mahaifin su Mala Amba Alai Sharif Dauda yana kwanta a asibiti kaji muke waya da shi wajen wata ɗaya ban taɓa ji ba ni sai yau ɗazun ma da suka kira a asibitin Aminu Kano ko muna rufe Allah madaukakin sarki ya baki lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ya tashi kafaɗinsa muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da maɗaukaka duk marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka wasu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka ƙara zuba mana cikin duniya da lafiya iyayenmu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara waɗanda suka rage mana masu rai kuma Allah ka ba su tsawon kwana mai amfani suna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa fasar mu da jihar mu Allah ka zaunar mana da su lafiya Allah madaukakin sarki talauci da rashi da ake fama da shi Allah ka yaye mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje masa اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين wannan wai sabon angon nan nake gani ya fito sai ko Allah a kai ma